الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في المسح للرأس والأذنين babu ma ja'a fil masjid ar-ra's wal udhnayn wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi cikin shafar kai da kuma shafar kunnaye نعم حدثني يحيى عن مالك al-imamu yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik عن نافع shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar نعم أن عبد الله بن عمر كان Hakika يأخذ Abdullahi الماء dan Umar ya بأصبعه kasance yana ɗaukan لأذنيه.
wato ruwa da tsiyan yatsunan shi guda biyu saboda ya shafi kunnayen shi.
نعم وحدثني يحيى عن مالك Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik.
نعم أنه بلغه Hakika labari ya kai gare shi.
نعم أن جابر بن عبد الله الأنصاري Hakika Jabir ɗan Abdullahi al'ansariya mutumin Madina.
نعم سئل عن المسح على الإمام An tambaye shi dangane da shafa akan rawani.
فقال Al'imamu Jabir ya ce, نعم لا حتى يمسح الشعر بالماء ya ce a'a har sai an shafi gashi da ruwa.
نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم عن هشام بن عروة shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa نعم أن أباه عروة بن الزبير hakika mahaifin shi urwa ɗan zubair نعم كان ينزع العمامة kana yanzi'ul imamata ya kasance yana cirewa rawani daga kan shi نعم ويمسح رأسه بالماء sai ya shafi kansa da ruwa نعم وحدثني عن مالك ya عن zantar da نافع ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi نعم أنه رأى سفية بنت أبي عبيد أبي عبيد عبيد امرأة عبد الله بن عمر annahu ra'a safiyata binta abi ubaid nimra'ata abdullahi bin umar hakika ya gana na safiya diyar baban ubaid matar abdullahi dan umar نعم تنزع خمارها tana cirewa mayafinta نعم وتمسه على رأسها sai ta yi بالماء shafa akan kanta bilma'i da ruwa نعم ونافع يومئذ صغير a nafi maula bin umar ya kasance maula abdullahi bin umar ya kasance a wannan lokaci yana yaro ne dan karami نعم وسئل مالك عن المسح على الإمامة wala khimari والحمار an tambayi al'imamu malik dangane da halaccin shafa akan mayafi da kuma rawani نعم فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا امرأة ولم نعم ولا امرأة ولا على إمام- المرأة نعم ولا المرأة على إمامة ولا خمار al'imamu malik ya ce layan babi bai dace ba an yi musahar rajulu walal mar'atu نعم namiji ko mace su yi shafa ala imamacin akan rawani مم.
wala khimarin wala akan mayafi نعم وليمسح على رؤوسهما su shafi kawunansu نعم وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه hatta jaffa wadu'u نعم حتى جف وضوءه ما شاء الله An tambayi al'imamu Malik dangane da mutumin da ya yi alwalla ya manta ya shafi kanshi har sai da ruwan alwallar jikin nasa ya bushe.
نعم قال Al'imamu Malik ya ce, أرى أن يمسح برأسه Ina ganin kawai zai yi shafi kansa ne.
نعم وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة Idan kuma ya kasance ya yi sallah da wannan alwalla ɗin sai ya sake wannan sallah.
نعم باب ما جاء في المسي على الخفين Wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi game da shafa akan hufi guda biyu.
نعم حدثني يحيى عن مالك Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, نعم عن بن شهاب shi kuma ya jiyo daga Ibn Shihab.
نعم عن عباد بن زياد shi kuma ya jiyo daga abbar dan ziyad نعم من ولد المغيرة بن شعبة yana daga ɗiyan mujera dan shu'ba نعم عن أبيه ya jiyo daga mahaifinsa نعم عن المغيرة بن shi شعبة kuma ya jiyo daga mahaifinsa mujera dan shu'ba نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب hakika ma'aikin لحاجته Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi saboda biyan bukatar shi نعم في غزوة تبوك a yakin tabuka قال المغيرة mujera dan shu'ba yace نعم فذهبت معه بماء sai na tafi tare da shi da ruwa نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo shi نعم فسكبت عليه الماء fasakabtu alaihi ma'a sai na zuba mai wannan ruwa نعم فغسل وجهه ya wanke fuskar shi نعم ثم ذهب يخرج يديه من thumma الماء dhaba yukhruju yadayhi sannan kuma sai ya tafi ya khuruje yadayhi ya fitar da hannayen shi guda biyu min kummai jubbatihi daga hannayen babban rigar shi na'am falam yastati' min tiqi kummayil jubbati bai samu damar ya fidda wannan hannayen nashi ba saboda kuncin hannayen rigar tashi na'am fa akhrajahuma min tahti jubba sai ya fitar da su daga karkashin wannan babban riga na'am fa ghasala yadayhi sai ya wanke hannayen shi na'am wa masa bi ra'sihi ya shafi kansa na'am wa masa 'ala al-khuffayn ya shafi waɗannan takalman nasa na'am fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sai ma'aikin Allah Abdurrahman bin Auf sallallahu alaihi wasallama ya zo shi da Abdurrahman da wa Abdurrahman alhali Abdurrahman da Auf na'am ya ummuhum yana yi musu limanci na'am wa qad salla bihim raka'atan wa qad salla raka'atan haqiqa ya sallaci raka'a guda ɗaya talbihin da su نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت sai عليه ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sallaci raka'a da ta yi musu saura نعم ففزع الناس sai mutane suka firgita نعم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه a وسلم lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama sallah قال sai ya ce حسنتم kun kyautata نعم وحدثني عن مالك ya عن zantar da نافع.
ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم وعبد نعم عن نافع ya jiyo daga nafiya نعم وعبد الله بن دينار da kuma abdullahi dan dinar نعم أنهما أخبراه hakika waɗannan sa- waɗannan tabi'ai guda biyu sun ba shi labari نعم أن عبد الله بن عمر hakika abdullahi dan umar نعم قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص kadimar kubata ala sa'ad bin abi waqas wa huwa amiruha وهو أميرها wato ya tafi kufa lokacin da sa'ad bin abi waqas shine gwamna a kufa نعم فرآه عبد الله بن عمر يمسه عن الخفين sai abdullahi dan umar ya ganshi yana shafar khuffi guda biyu نعم فأنكر ذلك عليه abdullahi dan umar sai ya kyamaci wannan aiki na shi sa'ad bin abi waqas فقال له سعد sai sa'ad ya ce da shi سل أباك إذا قدمت عليه idan ka koma madina ka tambayi mahaifinka umar dan khattab نعم فقدم عبد الله sai abdullahi dan umar ya isa madina ya dawo نعم نعم فنسي أن يسأل عمر عن sai ذلك ya manta ya tambayi mahaifin shi Umar dan Khattab game da halaccin shafa akan khufi نعم حتى قدم سعد har dai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya iso Madina نعم فقال fa qala as'alta abaka أسألت أباك wato sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce wa Abdullahi dan Umar shin ka tambayi mahaifinka dangane da waccar ah, abin da kai musu game da ni نعم فقال لا yace a نعم فسأله عبد الله Abdullahi dan Umar ya tambaye shi a wannan نعم lokacin فقال عمر Umar ya ce نعم إذا أدخلت رجليك في الخفين idan ka وهما shigar da ظاهرتان kafafuwanka guda biyu a cikin takalma kafa ciki نعم وهما Mama zahirta ظاهرتان ne alhali waɗannan takalkawa wannan ka guda biyu suna tsarkaka kuma نعم فامسح عليهما da ya shafa a kansu.
نعم قال عبد الله Abdullahi ɗan Umar ya ce, نعم وإن جاء أحدنا من الغائب ko da ɗaya daga cikin ya zo shi daga bayan gari, فقال عمر Umar ɗan نعم Khattab ya ce kwarai kwa, نعم وإن جاء أحدكم من الغائب ko da ɗaya daga cikin ku ya zo daga bayan gari.
نعم وحدثني عن مالك Ya عن zantar نافع da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Nafi.
نعم أن عبد الله بن عمر Hakika Abdullahi ɗan Umar بال في السوق ya yi bawali a kasuwa, نعم ثم توضأ sannan ya yi alwala فغسل وجهه ويديه ya wanke huskar shi da hannayen shi.
ومسى رأسه sai ya shafi kansa نعم ثم دعي لجنازة sun يصلي biya da عليها janazatin sannan sai aka gayyace shi aka kiraye shi saboda ya yi sallah ga gawa نعم حين دخل المسجد lokacin da ya shigo masallaci فمسح على sai ya خفيه ثم shafa صلى akan عليها kofinsa guda biyu sannan kuma ya yi sallah ga gawar wannan نعم وحدثني عن مالك ya dantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش shi kuma ya jiyo daga sa'id dan Al-Ash'ari.
abdurrahman dan ruqaish نعم نعم الأشعري wanda yake na kabilar wato ash'ar نعم أنه قال hakika yace رأيت أنس بن مالك naga anas dan malik أتى قباء ya zo wannan guri da ake ce da shi kuba masallacin kuba نعم فبال ya je ya kama ruwa نعم ثم أتي بوضوء sannan aka zo فتوضأ mai da ruwa na alwala fata wadda a yayi alwala فغسل وجهه ويديه إلى ya المرفقين wanke fuskar shi da hannayen shi guda biyu zuwa gwiwoyin hannaye نعم ومسى برأسه يشعر ومسى برأسه.
على الخفين masa Allah khuffe ne ya shafa akan نعم ثم khuffe جاء المسجد فصلى sannan kuma sai ya zo masallaci ya yi sallah نعم قال يحيى al-imamu imamu yahya ya ce wasu ila malikun an arrajul tambayi bai al'imamu tawadda malik dangane da salati mutumin da ya alwala irin alwala ta sallah na'am summa labisa khuffaihi sannan kuma ya sa hufunsa guda biyu na'am summa bala sannan ya tafi ya kama ruwa na'am summa naza'ahuma sannan ya cire su summa raddahuma fi rijlaihi sannan kuma ya maida su cikin kafafuwan shi na'am ayasta'anifu wudu'a shin zai sake wani wanke sun ko ko a'a fa qala al-imamu abdullahi ibn umar ya ce na'am liyanzir imamu malik ya ce da yanzu ya kufai Kufai.
wato ya cire waɗannan takalman kafa ciki na'am wal yaghsil rijlaihi sun mali ya tawabba sannan kuma sai ya alwala wale ga silir jilai ya wanke kafafuwan shi وإنما يمسو على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطول الوضوء sani dai kaɗai yana yin shafa ne akan hufi guda biyu wanda ya shigar da kafafuwan shi a cikin waɗannan takalman kafa ciki alhali suna tsarkaka ko da alwala نعم وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطول الوضوء amma فلا wanda ya يمسو على shigar da الخفين kafafuwan shi a cikin kafa a cikin takalma kafa ciki alhali نعم.
ba suna tsarkakakku ba ne da tsarki na ruwa to fala yamsau alal khuffaini ba zai shafa akan khuffi ba نعم قال يحيى al'imamu ya haya ya ce نعم وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه an tambaya al'imamu malik dangane da mutumin da ya alwala alhali yana ɗauke da hufinsa نعم فساها عن المسي على فساها.
الخفين نعم فساها عن المسي على الخفين sai ya yi rafkanwa game da shafa akan hufi guda biyu نعم حتى جف وضوء- وضوءه har dai wannan ruwan alwalar tasa ya bushe نعم وصلى ya tafi ya sallah قال al'imamu malik ya ce نعم ليمسح على كفيه ya yi shafa akan waɗannan hufin nasa guda biyu نعم وليعيد الصلاة sai ya sake sallah نعم ولا يعيد الوضوء amma ba zai sake alwala ba قال يحيى al'imamu ya haya ya ce وسئل مالك an tambaya al'imamu malik نعم عن رجل غسل قدميه dangane da mutumin da ya wanke kafafun shi نعم ثم لبس خفيه sannan kuma ya sa hukunsa نعم ثم استأنف الوضوء sannan ya sake alwala فقال al'imamu malik ya ce لينزع خفيه ya fitar da waɗannan takalman kafa ciki نعم ثم ليتوضأ sannan ya yi alwala وليغسل رجليه ya wanke kafafuwan shi نعم باب العمل في المسي على الخفين wannan babu yana magana dangane da yin aiki game da shawa akan kofi guda biyu نعم حدثني يحيى عن مالك ya zantar da ni yahya ya jiyo daga malik نعم عن شهاب بن عروة an An hishami dan Hishami urwa ya jiyo daga bin Urwa.
hishami dan urwa نعم أنه رأى أباه يمسو على الخفين hakika ya ga mahaifinsa urwatu bin zubair yana shafa akan kofi guda biyu نعم قال ya ce وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين ya على kasance أن baya kara يمسح idan zai ظهورهما yi shafa akan kofi guda biyu akan ya shafi samansu نعم ولا يمسه بطونهما amma baya shafar cikinsu نعم حدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم أنه سأل ابن هشام شهاب- شهاب hakika ya tambayi ibnu shihab نعم عن المسي على الخفين كيف dangane da هو shafa akan kofi guda biyu kaka ake yi نعم فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف sai ibnu shihab ya shigar da ɗaya daga cikin hannayen shi guda biyu kasan kofin نعم والأخرى فوقه ɗayar kuma ya ɗora ta a saman ruwa نعم ثم أمرهما sannan ya shuɗar da su قال يحيى al'imamu yahya ya ce قال مالك al'imamu malik ya ce وقول ابن شهاب wata faɗar a muhammadu bin muslim نعم أحب ما سمعت إلي في ita ذلك ce mafi soyuwar abin da na ji zuwa gare ni a cikin wannan alhamdulillah alhamdulillah